بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sarra haɗe mu a wannan yammaci na litinin 25 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya dace da 13 ga watan 8 shekara ta 2012 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya muna kan karanta abin da malam al'imam sa'adi ya kawo a fassarar قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور wannan aya kamar yadda muka yi magana jiya dangane da fasarar Allah subhanahu yana tambaya ne ga waɗanda suke kangarewa ɗinnan masu yawo da fasadi a bayan ƙasa kuma masu bin hanyoyin shaidan shin akwai abin da suke jira ne ma'ana ai ba abin da suke jira sai ranar tashin alkiyama ran da za a tara halitta baki daya allah ya tattare sammai a damansa kamar da ya ambata a cikin alkur'ani da abubuwan tsoro dai da dama da za su auku a wannan rana sannan kuma ya zo shi allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya so kamar yadda ya dace da girmansa haka nan mala'iku masu zo kuma a yi hukuncin hisabi to abinda ya tsaye da mu shine inda malamin ya fara magana akan cewa wa hadhihi al-aya wa ma ashbahaha wannan aya da kuma abinda ya kama da ita na ayoyi dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaa hujja ce ga madhhabar ahli sunnah ana nufin hanyar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'an tabi'ai hanyar abu hanifa hanyar imam malik hanyar imam ashafi'i hanyar al'imam ahmad bin hanbal hanyar sufyan thauri hanyar sufyan bin uyaina ishaq bin rahoya da duka manya-manyan malamai yazid bin harun da manya-manyan dai malamai waɗanda suke mai da hankali akan tsayawa akan karantarwar alkur'ani da kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi musamman a wannan babi babin da mutum ba shi da wani ra'ayi nasa sai abin da Allah maɗaukaki ya faɗa domin labari ne akan zatin Allah akan siffofinsa kuma babu wanda ya san Allah sama da shi Allah babu kuma wanda ya san Allah a cikin bayansa sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abinda ya zo a wannan babin abinda malaman nan da na ambata da makamantansu suka ambata in aka ce ahli sunna kuma su ake nufi abinda suka ba da umarni shine waɗannan ayoyi a karanta su yadda suke a imani da su banda kwakwale-kwakwale a ciki kar a shigar da hankali wajen canja musu ma'ana domin wanda ya saukar da su yana magana ne akan kansa kuma zatin kansa ɗinnan babu wanda ya gan shi don haka abin da ya ba mu labari wajibi ne mu gaskata duk da je mun ambaci waɗannan to abin da yake nufi dai a nan shi ne wannan aya dalili ce ga ahalis sunna almufbiti na lissifati likhtiyariya waɗanda suke tabbatar da siffofi na wato fi'ili dangane da allah subhanahu ta'ala game da muka yi magana jiya sifatu likhtiyariya su ne siffofin da allah ke zaɓar ya yi su ko ya zaɓi ya bar su kada ya aikata domin suna da alaƙa ne da ayyuka ba suna da alaƙa ne da zatinsa ba kalistiwa'i kamar daidaituwar Allah a sama Allah ne ba da labari da lafazin istiwa'i da lafazin al'arshi a wuri bakwai a cikin alkur'ani mai girma kuma hadithan manzan Allah sallallahu sallama da dama akan wannan mafi yawan sahabbai ba wai kaɗan ba adadin sahabban da suka ruwaito wannan magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi ƙarfin a ce haɗuwa suka yi suka ƙirƙiro abu suka faɗi dangane da ubangijinsu wannan abu ba haka yake ba Allah ne ya ce yana sama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sama akwai ayoyi da dama ina jin dai mun sha magana a kansu kuma har mun kakkawo su a munasabat faɗin istiwa'i akan al'arshi kamar da ambata wurare da dama cikin alkur'ani kamar bakwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala am a amintum man fi samai man fi samai nan ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala fi ana nufin fi samai fil uluwi yau ba ana nufin wannan saman ta kewaye shi ba Allah subhanahu wa ta'ala akbaru min dalika wannan duk bayanin ya gabata akan waɗannan matsaloli don haka ba a nufin da Allah maɗauki ya sai am amintum man fi sama ko a amintum man fi sama ya zama cewa wani ake nufi daban ko a ce mala'iku na'im mala'iku ma suna sama amma kuma mala'iku yake nufi ba zai ce a amintum man fi sama in an yaksifa bikum al-ard ba duk da mala'iku su ake umarni su wannan amma tun da ya kawo shi a lafazin mufradi yana nufin Allah subhanahu wata'ala kuma shine mai ba su umarnin su yi duk abin da za su dalilai dai akan cewa Allah madaukaki da zatinsa a sama yake sun wuce duk wani zancen hankalin mai hankali ya kawo ya ture su yawwa duk iya zancen mutum maganar Allah subhanahu ta'ala ta fi wato zama gaskiya kuma Allah maɗaukaki shi ya san yadda kaifiyar yadda yake a sama abinda aka hana mu kutsa kai a ciki kenan amma dai mu yadda da abin da zahirin alkur'ani ya faɗa zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi wannan wajibi ne na addini yace wan nuzul da kuma siffar sauka walmaji da kuma zuwa wani hau dalika da makamancin waɗannan mina sifatin lati akhbara biha ta'ala an nafsihi na daga ayoyin da ko siffofin da Allah maɗauke ba da labari a kansu dangane da kansa au akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari akan Allah dangane da waɗannan siffofi to su ahlus sunna yan ce ahalus sunna nan baya nufin asha'ira kamar da mutane da yawa suke tsammani dan an samu lokacin da in aka ce ahalus sunna a wurin mu'tazilawa da yan shi'a an suka ce ahalus sunna galibi asha'ira suke nufi saboda waɗanda suka yi mai da hankali wajen raddi ga maganganu da aƙidu na mu'tazilawa wanda dama su ne suka koyawa ash'ariya din aƙidar da suka yi kai mafi yawan waɗanda suka yi wa musu raddi malaman mazhabar ash'ariya ne to suna magana kuma sukan ce su ne ahalus sunna ma'ana fi muqabili mu'tazilawa fi muqabilin shi'a in suna magana yau amma aka ce ahalus sunna hakikatan to abinda ake nufi abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai har zuwa tashin alkiyama ma'ana da su da waɗanda suka bi su tabi'ai da tabi'an tabi'ai da kuma wanda duk suka bi wannan hanya din ba dama ka cire su imam malik ba dama ka cire su abu hanifa ba dama ka cire al'imamu shafi'i da ahmad bin hanbal da makamantan manyan malaman da na ambata farkon maganan nan don haka su waɗannan su ne ahalus sunna waɗanda suka zo daga bayansu masu taimakawa abin da suke kai ne kamar shi abul hasan al-ash'ari wanda ake dangana mazhabar ash'ariya zuwa gare shi wanda ya rasu shekara 324 shi kansa ya faɗa cewa ya dawo kan mazhabar imam ahmad domin al'imam ahmad shi yasa ake cewa al'imam ahmad a imamu ahalis sunna saboda mai ake ce masa imamu ahalis sunna saboda tsayawar da ya da ya dage lokacin da aka yi fitinar alƙaunu bi khalqil qur'an ya ƙi yadda ya ce qur'ani makhluqi ne aka yi masa abin da aka yi masa na jarabawa da bulala da sawa a sijin aka sashi a kurkuku duk waɗannan abubuwa daga baya aka samu su abul asad al-ash'ari an sami matsaloli da suka auku tsakanin an samu matsaloli da suka faru tsakanin mabiya mazhabar al'imam ahmad bin hanbal da kuma mabiya abul hassan al'ashari waɗanda suka tsaya akan aƙidarsa kafin ya batta domin akan aqidar kullabiya waɗannan abubuwan da muka gani yanzu ana ce musu ash'ari aqidar kullabiya ne ba aqidar abul hasan al-ash'ari ba abul hasan al-ash'ari akwai guntun abin da ya rage na wannan tare da shi amma ya rubuta littafansa da ya barrantar da kansa yace ba ruwansa da waɗancan abubuwa din amma ɗalibansa da suka ci gaba da tsayawa akan waɗannan abubuwa sun ci gaba da dangana wasu daga cikin suna dangana wannan mazhaba zuwa gare shi manya-manyan waɗanda suka yi wa mazhabar da hidima irin su abubakar albaƙillani su aljiwaini su algazali su arrazi wanda a kansa da taƙi'idi da sawa ƙa'ida ko kuma mazhabar ashariya ƙa'idojin da za su tafi a kai wannan al'imam arrazi shi ne wannan abu da haka littafansa kamar da muka ambata misalin su jiya suna cikin littafan da suka sa ka'idoji da bayanin mai ake nufi da mazhabar ash'ariya kuma a kansa duk wanda ya zo bayansa akan waɗannan ra'ayoyin ya gina maganganunsa to hakika in muna son mu yi magana ta adalci kuma wannan shine wajibi akan kowane musulmi wajibi mu sani cewa duk abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala da zatinsa to abin da ya fi mana zaman lafiya shine mu faɗi abin da Allah ɗin ya faɗi kuma mu faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dangane da ubangijinsa subhanahu wata'ala a fito da waɗannan abubuwa da za a ce ai ana kyamar kana jin a zuciyarka dan me za a ce Allah yana sama menene matsala an ce Allah yana sama me aka sabawa ba a sabawa aya ta qur'ani ba ba a sabawa hankali ba kamar da zamu zo mu je a cikin maganar da malam sa'adi ya gaya mana a wani littafin yanzu a hankalci ba abin da aka saba Allah nan baka gan shi da zatin sabbalanta naka ce ba zai yiwu ba abin da ya faɗa kuma in tsarki ne ko kore masa abin da ya faɗa tsarkake shi ake so a yi to bai kamata ya faɗi abin da ya fi kowa sani a kai sai a zo kuma a ce za a tsarkake shi amma a karyata nasa ba wannan ba daidai ba ne a faɗi abin da ya faɗa amma wajen tsarki sai a ce gaskiya tun da allah ya faɗi abu kaza kuma abin nan sunansa ya yi kama da irin abin da ɗan adam yake da shi sai mu ce to wannan ba irin na ɗan adam ba ne na Allah daban na ɗan adam daban kamar da duk muka yi wannan bayani jiya to shi ne sai ke cewa fa yuthbitu na hasu ahli sunna suna tabbatar da waɗannan siffofi ala wajhin yaliqu bi jalalillah ta fuskar da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala da girmansa wa azamatihi da kuma girman Allah min ghairi tashbihin ba tare da kamanta yadda Allah ya siffantu da waɗannan siffofin a kamanta shi da yadda bayi suka siffantu da wannan siffofin ba irin da muka yi misali a kansa jiya yawwa cewa duba ɗan adam da shi da sauran dabbobi suna da wasu abubuwa wanda sun taru a suna an haɗu a kan suna amma kuma an saba a wajen hakikanin yadda abin yake yawwa da haka idan mutum ya rike wannan kamar ka'idar da muka ambata al-ittifaqu fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqa fil haqa'iq za ga cewa mutum zai huta da rikici a da aka ahalus sunna ba sa tashbihi ba daidai bane a dangana wa ahalus sunna tashbihi a cewai suna cewa Allah subhanahu wata'ala yayi kama da dan adam akwai wata ƙarya da ake danganawa ana sukan ibnu taymiya da ita zaka ji ana faɗin cewa wai akwai wani marubuci na tarihi sunansa ibnu batuta wai ya je sham ya ga ibnu taymiya wata ran yana darasi a masallaci sai yake cewa Allah yana zaune akan al'arshi wai irin zaman nan nawa sai nuna irin zaman da yake shi akan mumbarin da yake koyarwa ibn batuta ya rubuta wannan mutanen da suke da adawa da ibn taymiya daga cikin masu bidiyoyi kasance dama duk wani mai bin wata hanya da ta saba wata annabi zaka ga ba abin da ya tsana a duniya ba malamin da ya tsana a duniya irin ibn taymiya saboda dama a bata masa suna ma sai a kira shi ba wahabi haka shi fa muhammad bin abdul wahab wanda ake cewa shine ba wahabiyan ba a haife shi ba sai 1150 aka haife shi haifuwa bayan hijira to ibn taymiya ko tun 728 ya rasu don haka bai san wani abu mai suna muhammad bin abdul habba balantana da kace masa ba wahabi to amma saboda shi lafazin wahabiyawan abun suka ne kowa yana kyamarsa da haka ana son a tuhumi mutum sai a ce masa ba wahabi kuma har manyan malamai da suka san tarihin wanda za ka iya cewa gaskiya an suka faɗi wannan sun san ƙarya suke sai ka ga suna faɗin wannan saboda suna magana ne da jahilai allah maɗauki ya sauƙi yana da kyau kowa ya adalci duk mutumin da ya faɗi wata magana a yi masa adalci a baza maganarsa a faifai shi yasa ni shawarar da nake ba ɗaliban ilimi duk wata harka ta aƙida in dai za ka yi karatu to ka tsallake in kana da damar da za ka samu wata hujja qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ka koma can baya ka samu maganar aqidar ka tsallake ibnu taymiya in kana takariri wannan yana da muhimmanci sosai yadda cewa kaga dai mutum ba zai iya zuwa ya soki imam malik ba an kasa taba su imam malik su abu hanifa su shafi'i ba mai iya zuwa ya bude baki ya ce imam maliku yayi ƙarya da ya ce Allah yana sama amma ilmuhu fi kulli makan Allah annabi sallallahu alaihi maliku ya faɗi wannan cewa Allahu fi sama'i wa ya'lamu ma antum fi wa ya'lamu ma antum alayhi haka Imam Maliki faɗa Allah subhanahu wa ta'ala da zatin sa yana sama shine maliku maliku karami shine ibn abi zaidin alqirawani a cikin risalarsa ya faɗi ya ƙara fassara maganar babban maliku yace wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi dhatihi sai ƙara wannan bi dhatihi dan a san abin da ake nufi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma a ko ina yana nan tare da iliminsa haka wannan su ne fa manyan malaman musulunci su imam malik ne to da ba za a iya taba su ba shine ake tabowa waɗanda dama can duk wanda yake bin harkar bid'a sun yi ijma'i akan su kansa haka idan da gaske ne a tabo su maliku a ce su suka yi ƙarya ko a taba sahabban manzo Allah babu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taba faɗin cewa Allah yana ko ina babu kakaf babu amma dukkansu sun yi ijma'i akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama babban malaminsu ya koya musu cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama kamar da ya faɗa a Kur'ani kuma ba laifi bane dan an faɗi wannan babu wanda aka saba da mutane suka zo suka yi karatun wancan philosophy din nan suka shigo da binciken abin da ya shafi imani da Allah akan hankali shi ya ja wannan abin amma duk abin nan zan zo karanto mana maganar al'imamu tabari a kan wannan ayar muji tafsirin da aka yi tun wancan farkon karni na hudu shekaru wanda ya rasu 310 me ya ce a kan wannan ayar da aka kuga cewa ba magana ce ta wayo ibn taimiyya su waye ko da aka rena mutanen baya ba a'a amma magana ce ta asalin musuluncin farko haka yake duk wanda ya faɗi saɓanin haka to shi ya zo da sabon abu na fata mun gane wannan yawo to shine nan malamin sai yake cewa فيثبتونها على وجه يليق بجلاله وعظمه وعظمته وبجلال الله وعظمته من غير تشبيه babu kamanceceniya yawa wannan shi fidda ni zancen ko babu cewa dan an ce Allah yana da sifa kaza to ba ta nufin siffan nan tasa irin ta dan adam ce babu wanda ya faɗi wannan laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir duk abin da kaji ko da sunan ya zama iri daya kamar da muka yi misali jiya da faɗin Allah maɗauki da yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah maɗauki shi ma ya kira kansa kuma a wurare da yawa a cikin alqur'ani inna Allah kana sami'an basira kaga ya kira dan adam sami'an basira shi ma kuma ya kira kansa sami'an basira haduwar da aka yi ta sunan ne amma hakikanin jin Allah daban jin dan adam daban wannan shine a kowanne babi ma duk sifar da aka faɗa Allah ya ce yana da kaza akan haka zaka fusata karka shigar da hankalinka cewa a ya za a ce hannu ya za a ce kafa sai ka tunanin cewa a ya za a yi mu sawa Allah maɗaukaki wani abu wanda bai sawa kansa ba bayan kuma shi ya faɗa da kansa shi ya faɗa wajihu gashi nan a wurare da yawa Allah maɗaukaki ya dangana wajihu gare shi ga maganar tabbatar da hannu liman abin nan da yake cewa da Allah maɗaukaki yake tambayar mala'ika yake tambayar iblis yake tuhumarsa ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya wannan kaga fadin Allah ne me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta na halitta da hannayena wannan ayar ba wadda ta kai ta karfi wajen kore maganganun masu tawilin wannan masu tawilin hannu idin da aka faɗi yadullahi fawqa adim sai su ce ai karfi ake nufi yadu bi ma'anil quwwa sai su ce quwwa ake nufi ko ba shine tawilin da galibi suke faɗa ba yawwa duk da cewa na ji wani yana maganar abin nan wasama a bane na bi aidin ko bi aidin nan aidin dama ba hannu ake nufi ba nan asalin aidin na kowa din ne ba kuma jam'i ne na yadda ba shi wannan haka kalmar take sunanta kowa aidin don haka ba wannan ake zance ba yadullahi fauka aidihim hannunsa yana saman hannayensu a zatin Allah subhanahu wataala tunda yana sama hannunsa yana saman hannun kowa wannan me ya hana ka ayyada da wannan abu dama ba ana nufin cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan hannun sahabbai shi ma aka dora Allah madauki ya dora hannu wannan tashbihin suke hangowa sai suke kora abu amma menene ya hana Allah madaukaki tunda yana saman kowa hannunsa saman kowa yake don haka bai hana a ce Allah yana da hannu ba abin da nake so ne in kai gare shi faɗin Allah subhanahu wataala anan da yake cewa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga nan yace bima khalaqtu babu babu wanda ya halicci annabi adam sai Allah ko akwai wanda ya taba da'awa nan haka tu din nan ta'un din nan maftuha fa'ili ne na wannan fi'ili khalaqa ko aka yi ittisali da ta'un maftuha shi yasa ya zama khalaqtu kuma ta'un ce ta mutakallim wane ne mai maganar Allah kuma yace bi yadayya da hannaye na me wanne nawa guda biyu in an ce yadayya tasniya ce yawwa kaga idan mutum ya ce kuwa ake nufi sai ka tambaye shi kuwar Allah guda biyu ce ƙarfin Allah biyu ne mu fahimci abin haka ba a yi wa Allah irin wannan abu Allah ne ya ce bi yadayya da hannayensa biyu baka san yadda suke ba ba mu san yadda suke ba ya hannun Allah yake ba mu sani ba amma tun da ya ce yana da shi kai karka kawo irin na dan adam karka kawo irin na wata halitta ma gaba daya amma karka karyata Allah mun fahimci abin yawwa to wannan ita ce ka'idar wannan ita ce aqidar ahlus sunna yawwa mabiya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai yake cewa min gairi tashbihin wala tahrifin kan hakanan kuma babu jirkitawa a canza ma'anar abun gaba daya ya fita daga ma'ana wala ta'tilin ko a wofintar da kalmomin ko siffar ya zama ba a yi amfani da ita ba ba a siffanta Allah da ita ba shine ta'tilin yace khilafan lil mu'attilati sabani yadda mazhabar mu'attila suke mu'attila suna ne nan aiki mana dukkan masu kin siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa su ake cewa mu'attila yawwa al-ikhtilafi anwa'ihim gurgudan yadda suka sassaba wajen nau'o'in su yace min al-jahmiyyati kamar jahmiya wal mu'tazila wal ash'ariyya jahmiya mabiyan jahm ibn safwan mu'tazila mabiyan wasul ibn ata da amr ibn ubaid waɗanda suka yi watsi da mazhabar ko hanyar abul hasan abul hasan ko kuma al hasan al basri ke ba abul hasan ba al hasan al basri shine al hasan ibn abil hasan tabi'in nan mai riwayar hadisai daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan wal ash'ariyya da ash'ariyya wanda ake suke dangana kansu zuwa ga abul hasan al ash'ari ali ibn isma'il wa nahwihim da makamantansu yace mimman yanfi hadhihi sifat daga cikin mutanen da suke kore siffofin nan wa yata'awwalu li ajliha kuma dan hakan zai je ya ta'wili ma'ana ya fidda su daga ainihin yadda suke ma'ana wa yata'awwalu li ajliha kai al-ayat dan haka dan yayi wannan ta'awilin sai a idan ya je ya fidda wannan ma'anonin daga yadda suke sai ya ta'awilin alkur'ani bi ta'awilatin ma anzalallahu alaiha min sultan wanda Allah subhanahu ta'ala bai saukar da wani dalili a kansu ba ma'ana tawili ne wanda ba shi da sababi ba shi da asali Allah madaukaki bai ba da hujja a kansu ba bal haqiqatuha ku saurari maganar malam sa'adi yace bal kai in mutum ya duba sosai hakikanin wannan tawilolin da mutanen nan suke yi mutanen baya don wannan aƙida duk ta mutanen baya ce babu wani mutumin farko da za ka ganshi da wannan aƙida ta cewa wai a zo ana kyamar a ce Allah yana sama aƙidar mutanen baya ce mutanen farko ba ruwansu ma da wannan abin sun gama yadda da shi sun sallama kamar da muka yi magana akan su imam malik da su abu hanifa shafi'i duk aƙida su kenan cewa Allah yana sama babu wanda zai kawo dalili daga littafansu na karyata wannan magana babu to shine sai yake cewa a hakikar wannan irin maganganun alqadhu fi bayanin lahi wa bayanin rasulihi duk mutumin da Allah zai ce yana sama shi ya zai ce a'a ba za a ce Allah yana sama ba kila ma ya kafirta wanda ya ce Allah yana sama to yana sukan maganar Allah ne yana sukan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wazzamu da kuma raya bi anna kalamahum cewa maganar Allah ko kuma maganar su su masu wannan tawilin huwa allazi tahsulu bihi alhidayatu fi hadha albabi suna rayya cewa wai in dai kana son shiriya to sai dai ka bi ta hanyar su wannan hanyar da ta ture qur'ani hanyar da ta ture hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama hanyar da ta kawo hankali hanyar da ta dauki falsafa na su aristo da da su aflaton ta shigo da shi cikin musulunci wai da shi za a nuna hanyar da za a shiri zuwa ga Allah subhanahu wataala mun gane wannan wannan ku kuskure ne yawwa yace fa haula'i laysa ma'ahum dalilun naqliyun bal wala dalilun aqli yace waɗannan ba su da dalili naqli nan ce dalili naqli ana nufin dalilin da aka ciro cirowa ana nufin da qur'ani ko hadisi yawwa istilahi ne sananne a gun malamai in suka ce adilla dalilai ana kasa su kashi biyu akwai adilla naqliya akwai kuma dalil da adilla aqliya adilla naqliya sune qur'ani da hadisi adilla aqliya kuma su ne dalilai na me na hankali tunanin wani ne ya zauna ya ce kai ya kamata ku ai kaza to shine ma'ana akwai dalilai na hankali ana karɓar su in ba su saba wa dalilai na me na nakali ba yawwa wannan sabanin abin da irin su razi suke faɗa na baku labarin littafin sa ko muhassilu afkaril mutaqaddimin wal mutaakhirin min al ulama'i wal hukama'i wal mutakallimin sunan littafin ke na wannan dogon sunan haka a ciki ya faɗi wannan kalmar cewa duk inda ka ga wata magana a ƙur'ani ko a hadithan manzo sallallahu alaihi wasallama ta saba wa wannan binciken namu na hankali a harkar tauhidi na siffofin nan cewa da hankali ake gano Allah akwai shi da hankali ake gano siffar da za a sa masa wannan ka'idojin duk inda kaga wata aya ta saba masa yace to ka aje ayan nan ka kama binciken mu in ji razi razi wannan fakharul razi dai mai tafsirin futuhul gaibi at-tafsir al-kabir da ake kira shi ya faɗi wannan a cikin wannan littafin da na ambata so na littafin sa ne don haka waɗannan al'amuran da su waɗannan mutanen da suka je suka yi wannan karance-karancen na falsafa maimakon su batta iya inda take mana amfani a harkar sciences da binciken injiniyarin da medicine da mai wannan duk ta mana amfani sai suka shigo da ita ilimin ya za a san akwai Allah ko babu wannan kuma harka ce da ba a magana a kanta sai da mai sai wahayi ko ba haka bane ba a zuwa laboratory a bincika akwai Allah ko akwai mala'iku ko akwai wuta ko akwai jahannam abin nan aljanna ana yin wannan to amma wannan shi ya shigar da su suka fada wannan kuskuren sai aka ce a Allah ko ba a ce masa kaza ba ai asali Allah kaza da kaza da kaza sai suka fito da wasu abubuwa ka'idojin su na hankali suka sa su da haka za a gane Allah sai aje maganar da Allah madauki ya faɗa da kansa sai a ce a a wannan kuskure ne sai an canza mata ma'ana in ba haka ba an yi sabo sai ka tambaya Allah da ya faɗa wa ya saba wa ko ba haka bane magana ce ta ya kamata mutum ya zauna a natsa ya fahimci abu to amma kasancewar dai da yake mu musamman a nan wajajen namu irin abin da ya zo mana kenan malaman da suka karanta littafai a waɗannan abin da ya zo musu kenan shi yasa da allah zai sa su karanta littattafan da suka yi magana akan ra'ayoyin irin su imam malik don yanzu mu dama galibi in ka ji mutane ma suna magana akan tauhidi dama ba su san tauhidi ba sai irin wannan shi yasa ake cewa tauhidi wani in aka yi zurfi ana bata wannan kuma in irin wancan din ne na falsafan kwarai haka da gaske ne in an shiga ana bata amma tauhidin Allah tauhidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba dama a bata a cikin sa maganar Allah ba dama ka yadda da ita a ce ka bata yawa Allah madauke ta muke mu ƙara sadi maganar da ya faɗa don haka yake cewa su waɗannan mutane ba su da dalili la na qur'ani da hadisi haka nan kai sai ya ce bal la dalili aqlin ma ba su da shi na hankalin da suke dogaro da hankali to hankalin ba na daidai ba ne hankalin da suka yi amfani da shi to shi ne sai ke cewa ga dalilan da zai bi ya nuna cewa ba su da dalili a hankalce ba su da dalili a naƙalce to sai ce amman naƙaliyu amma a cirance ma'ana ta hanyar cirowa ma'ana maganar dalili na ƙur'ani da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ciro sai ce faqad i'tarafu su ɗin waɗannan masu irin wannan zaurancen ilmul kalamin da falsafa sun tabbatar sun yadda da kansu annan nususal waridata fil kitabi was sunna cewa nassoshin qur'ani da hadithai zahiruha zahirin abin da ake fahimta daga gare su bal sarihuha kai kurukurun su ma dalun ala mazhabi ahli sunnati wal jama'a dalilan da ke cikin qur'ani da hadisi yana nuna mazhabarwa yana taimakawa wace mazhaba yafi taimakawa mazhabar ahli sunna yake taimakawa mun gane wannan yawa wa annaha cewa waɗannan nassoshin tahtaju li dalalatiha ala madhhab ala madhhabihim al-batil dan waɗannan nassoshi su yi nuni su yi amfani ga mazhaban nan tasu ta kuskure wadda ba daidai ba to lalle nassoshin suna buƙatar an tukhraja an zahiriha ya zama an fidda su daga zahirin nan kun fahimci me yake so ya faɗa anan ai cewa yake ai waɗannan bayan Allah in mun bi ta Qur'ani da hadisi ba su da hujja ta yaya ba su da hujja yace domin dama zahirin Qur'ani da sarihin sa nan ba sai mun bata lokaci kan magana mai bambanci tsakanin zahiri da sarihi yana magana ne akan wata magana da muka taɓa yi bambanci tsakanin nassi da zahiri nassi shine maganar da ba ta daukar wata ma'ana sai guda daya shine nassi yau ba a nufin rubutun kalmomin aya kamar da muke cewa wannan nassin qur'ani ne ka nuna mutum aya nan ana nufin maganar da Allah ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya zama cewa ba ta daukar wata fassara sai guda daya har mun sha kawo misali da fadin Allah tilka asharatun kamila kaga wannan nassi ne akan adadin goma tunda Allah ya ce goma ba da ma wani ya zo ce goma nan za a iya fassara ta a ce sha ɗaya ake nufi ko tara ba zai yi ba saboda mai nassi ce fi hadal adad mun gane in kuma aka ce zahiri zahiri shine abin da yahtamilu ma'anaini zai dau ma'anoni guda biyu amma kuma arjahu fi ma'anan dun al-akhar ma'ana ya dauki zai iya daukar ma'anoni guda biyu amma kuma ya fi karfi a daya dan dan haka sai a ce dayan sai a kira ta zahiri ne rajihi dayan kuma zahiri marjuh mun gane wannan magana ce ta malaman usulul fiqh da harkar da suka samu ta hanyar shi ma dai mantiki din kuma ake amfani da ita a cikin littafan wato usulul fiqh nan zancen da yake shine in mutum ya karanta alqur'ani zahirin alqur'ani da kuma nassoshin da Allah madauke magana kurukuru akan wannan abubuwan ba su da daukar wata ma'ana ko ka samu dai ba sa daukar wata ma'ana sai guda daya ko kuma ma suna daukar wata ma'ana to zahirin da mafi karfi rajihi abinda ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna dangane da sufofin Allah shine me karfafa abinda ahli sunna suka faɗa mun gane wannan ashe kenan wanda ba ahli sunna ba waɗannan ayoyin ba su me ba su taimaka masa ba ashe ya saba musu kaga kenan ba shi da dalili a cikin alkur'ani ba shi da dalili a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kun fahimci abin yawa to sai kuma yake cewa har yanzu a menene wa yuzadu fiha wa yunqas don haka sai suka ce in dai muna son wannan mazhabar tamu ta hankali ta karɓi abun mutane to ayoyin nan sai mun fidda su daga asalin zahirin nan mu ce a'a kai kai kai Allah ba haka yake nufi ba a rika tashni'in abin abin mu nuna mutane abin nan mummuna ne ba shi da kyau saboda kowa ya kyamaci abin shi ne sai a yi tawili a ce a faɗin Allah da ya ce kaza a to ba haka yake nufi ba da ya ce yadda lafi faƙaɗin a ƙarfi yake nufi kaza da kaza yake nufi to ƙarfi ake nufi sai a ciccire istawa alal arshi a istawla ake nufi yayin rinjaye mulkinsa ya haukan kaga duk haka suka faɗa yawwa sannan sai ce wa yuzadu fiha wa yunqasu a ƙara wani abu wajen bayanin ma'anar a rage wani abu wajen dan a gane ma'anar wannan haka suka dora sai ce wa hadha kama tara wannan ku kamar da kai kake gani ya kai mai karatu la yartadihi man fi qalbihi mithqalu dharratin min imani duk mutumin da yake akwai mithqalu dharratin gwargwadon kwaya zarra na imani a zuciyarsa ba zai yarda da wannan abun ba a ce ga Allah ya faɗi magana sai ga wani ya je ya karanta philosophy ya bi mazhabar aristo ya bi mazhabar kindi ibn sina arrazi alfarabi arrazi na biyun su ga zali zo ce a'a maganar allah ƙarya ce maganar waɗancan ta fi kusa da abin da zai tsarkake allah kuga ai kowa zai ji kai wannan abin ba daɗin ji ko ba ka wani dan kalmar mutum dama ya ce ya ta allah ai kaga kalma ce da musulmi ba zai iya faɗarta ba yauwa to amma aikin a aikace a tafi da ayoyin Allah daga cikin daga ma'anarsu duk abin da yake nuna kenan yauwa kuma shi zahirin alkur'ani za a iya ɗaukar sa ba tare da wancan abin da suke tunani ba mun gane wannan yauwa Allah ya kyauta to sai yake cewa wa ammal aqli kaga yanzu mun gamsu cewa ba su da dalili na me na naqli qur'ani ko hadisi bai taimakawa aqidar su ba to a hankalce fa akwai dalili a hankalce cewa wannan mazhabar kore abin da Allah ya faɗa wa kansa ya faɗa dangane da kansa na siffofi cewa daidai ce akwai dalili babu sai ce falaisa fil aqli ma yadullu ala nafi hadhihi sifat duk abin da Allah dangana wa kansa na wata sifa ya ce yana sama ya ce yana da hannu ya ce yana da fuska babu wani hankali da yake saba wa wannan abun a ce a hankalce wai hankali ya saba ba zai iya karba ba to babu in hankali ya faɗi haka to ba shi da hankali ko yawwa amma in hankali rayayyen hankali ne mai hankali mai wanda ya tafi tare da fitira fitirar da Allah maɗauki ya ɗora mu akai to za a gan shi insha Allah ba zai karyata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba kuma zai karɓa yastasiguha kamar yadda mutum zai sha ruwan sanyi ya ji daɗi in ya zo shan ruwan anjima haka zai ji daɗi in ya karanta waɗannan ayoyi ba su da wata matsala hankalinsa kuma a kwance yake saboda mai labari dai akan Allah ne labari mai ba da shi Allah ne ko ba haka ba ne mai ba da labari a kansa kuma Allah ne mai ba da labarin a ce ya Allah ya yi kuskure bai faɗi kalma daidai ba wannan hankali ba zai faɗi wannan abun ba mun gane abun sai dai da yake dama mutane ba za su iya cewa a hankalin ne ai ko kuma a ce Allah din ne haka din ba su a gurin su sai su ce ai wasu ne sai su samu wasu mutane sai su fake da su su ce su ne suka faɗi wannan aƙidar sai a ta zagin su a ce maƙiya Allah maƙiya manzan Allah mun fahimci nan kamar yanzu wancan kisar da za a zo kaga na farko ibnu batuta malaman tarihi sun tabbatar bai shiga sham ba ma sai lokacin da ya shiga sham ibnu jami'a yana kurkuku gaba ɗaya shigarsa sham ya wace ya wacen da yi ibnu taymiya yana kurkuku kuma har ya rasu a kurkuku bai fito yayi wani darasi ba balantana ibnu batuta ya ganshi cewa yana gyara zama akan kujera yana cewa haka zaman Allah yake da haka ƙarya ce ibnu batuta yi amma sai ga cewa wannan yana cikin manyan dalilan da masu yada waɗannan abubuwa suke yada su saboda kawai maganganun su su yadu a gun wato waɗanda suke gaya ma a gaban su saboda sun san ba su yi karatu ba Allah ya sauki yawa to shine sai yake cewa balil aqlu kai hankali دل على أن الفائل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل hankali ai in aka ce maka a hankalce tunda a yanzu mun gama zancen ƙur'ani da hadithin ba shi ake ba ko mu zo zancen hankali a zo a ce maka ga wani yana da dama da ƙudurar da zai abin da yake so ga kuma wani ba shi da iko ya yi komai baya yin komai haka dai kawai yake an ce yana nan wanne ne fi kammala mai iya aiki mai kudurar yin aiki ko marar kudura akan aiki mai kudura akan aiki yanzu ko fifikon halittar mu duba mu gani idan aka hada da kurma da wanda ba kurma ba wanne mutane suke ganin cewa shine cikakken mai mai hanyoyin samun ilimi wanda ba kurma ba ko ba haka bane yawwa to nan Allah madaukaki abin da yake bamu labari a cikin alkur'ani yana cewa ne fa yayi kaza yayi kaza kuma ran kiyama zai zo yayi kaza to yanzu wannan ka gaskata Allah ubangiji yana yin abin da ya so shine kamalar ubangijintaka ko ko ka ce masa a'a kawai ba a ma san inda yake ba baya sama baya ƙasa shi ba kaza bane ba kaza bane kamar yadda yake hanyar masu amfani da irin wannan abubuwan kenan kamar yadda ibn taymiyyah ke cewa yasifuna Allah bis-sulubi suna siffanta Allah da babu babu babu negative duk negative ne tambi abin nan dinsu siffar sifofin Allah ai Allah baya kaza baya kaza kaman jahamiya su da ma abin suke faɗa Allah gaba ɗaya ma kawai ba shi da la suna ba shi da sifa ba a sa masa la suna ba sifa in aka ce ina Allah yake sai kawai su ce yana nan shi yasa aka samu wannan aqidar da ake ce ma aqidar murji'a musa aqidar murji'a murji'awa asali masu wannan aqidar akwai su jam din a ciki cewa kawai idan mutum ya san akwai Allah ka sani a zuciya ka san akwai Allah to ya isa kawai sai ka shiga aljanna da wannan ko baka taba sallah ko baka taba azumi ba duk sabanka kawai Allah ne yasa kawai kai tunda Allah yana nan a ko ina wannan aqidar ita ta shigo musu ta hanyar falsafar nan falsafar aƙidar addinin indiya ta shigo har aka samu harkar wahidatul wujudin nan ka je kai komai ma ba komai wannan shi yasa yake da kyau mutum ya rika karanta aƙidun nan da asalin inda suka samu asali za ka gaba ɗayan su suna da hanyar zurr sai ka fita daga musulunci sai ka ji can daga wani gun aka samu su ba daga musulunci suke ba duk inda za ka ji an ce ga wani zai wayi gari ya buɗe bakinsa ya ce shi allah ne shi kuma ya halatta wa mutane su yi zina su sha giya su yi komai wai ba komai shi ya halatta musu to wannan ba daga cikin musulunci aka samu wannan aƙidun ba to duk irin waɗannan abubuwan duk daga falsafan ne falsafan ko ishraƙiyya ko kuma kowace ina fata mun gane wannan yau to mu ƙara sabin da da yake faɗi yace balil aqlu dalla ala anna al fa'ila mai aiki akmalu yafi kamala min alladhi la yaqdiru ala al fi'li wanda yake da ikon yayi abu to ya fi kamala fiye da wanda baya iya komai wa anna fi'lahu ta'ala almuta'alliqa bi nafsihi a aikin Allah madaukaki ko almuta'allaqu bi nafsi almuta'allaqa bi nafsihi aikin Allah wanda ke rataye da shi mai alaka da Allah duk abin da yake magana akan Allah yayi kaza wal muta'allaq bi khalqihi da kuma abin da yake alaka da halittarsa ma'ana shi akan kansa a ce yayi kaza ko abin yana da alaka da bayansa a ce ya yi musu kaza ya halice su ya arzuta su zai musu hukunci ran tashin alkiyama kaga wani abin da ya shafe mu ne mu halitta ko amma aikinsa ne da yake da alaka da mu akwai kuma aikinsa da yake da alaka da zatinsa yana da ilimi yana da ji yana gani da sauransu waɗannan ba lalle ya zama suna da alaka suna da alaka da mu ta bangaren cewa yana jin abin da muke yana ganin abin da muke akwai kuma abin da ba shi da alaƙa da mu yana da fuska yana da kaza yana da kaza wanda shi ya faɗa mun fahimci wannan to ayyukan Allah subhanahu wata'ala yace huwa kamalu duk kammala ce babu na ƙazo a aikin Allah ba dama Allah ya faɗi abu ya ce ya yi kaza ka zo ka ce a'a wannan ai tawaya ce dan me za a dangana wa Allah kaza duk abin da Allah ya ce ya yi ka bar shi kamala ce in ya ce ya yi magana ka ganin mu'tazilawa suke cewa wai baya magana ko amma su a sha'ira ɗin da yake sun hango cewa ayya za a yi a ce ubangiji ya halicci bayi ya ɗora musu doka kuma a ce baya magana in baya magana ta ina ya isar da su yadda za su bi dokokinsa su ta haka suka gano wancan sifatul kalamin tasu ba dan ƙur'ani ya faɗa ba ina ji na gaya mana wannan kwanaki yauwa to da wannan suka yi amfani suka yi raddi ga mu'tazilawa mu'tazilawa a gunsu Allah baya magana kwata kwata kawai haka bai taba cewa komai ba baya magana maganar da ya da annabi Musa a turu sai na halittar tawaye a jikin bishiya sai annabi Musa ya ji maganar daga bishiya amma Allah ba shi ya magana ba kaga wannan sun korewa Allah maganar da ya faɗa shi yasa inda ba kai gashi nan a cikin alkur'ani kuma wurare da wa kallama Allah Musa taklima Allah maɗaukaki ya magana da annabi Musa sai ya zo da masdarin kuma ya ce takliman magana hakikatan ma'ana da ba dama ka iya mata tawili mun fahimci wannan yawwa haka nan walan ma a Musa limiqati rabbih ko wa kallamahu rabbuhu shi ma wannan kaga ga sanan wurare da yawa wa in istajaraka ahadun minal mushrikina wa in ahadun minal mushrikina istajaraka ko فأجره حتى يسمع منه كلام الله إذن لله تبارك وتعالى كلامه Allah yana da magana to amma haka mutum sai ya zo wai ya ce shi tsarkake Allah zai yi ya ce Allah baya magana to ina tsarki a ciki me yin magana da shi da wanda baya magana wanne ne yafi me magana shi ne yafi da haka tsarki ne da kamala a ce Allah yana magana tawaya ce da na kasu ka ce Allah baya magana ka kwatanta shi da bebe mun fahimci wannan kuma ga shi ballantana kuma shi ya faɗa yake maganar don me za ka ce a'a bai kamata tun da mu wai muna magana mu 'yan adam to don haka bai kamata a ce Allah ma yana magana ba to ai cewa akai ka ce Allah yana magana kamar yadda Allah ya ce sai ka ce amma maganarsa ba irin ta dan adam bace sai ka zauna lafiya mun bamci abu to Allah madauki kyauta ai na ba ku kissar waɗanda suka zo suka ce abu abin nan abul ala'il ma'arri wanda daga cikin makaranta abu amrin suka ce ya karanta musu faɗin Allah maɗaukaki wa kallama Allahu Musa takliman na jin ba daɗe ba ma muka yi wannan zancen ko Allah maɗaukaki ya ce wa kallama Allahu Musa takliman Allah ya yi magana da Musa takliman magana ta haƙiƙa sai suka zo suka ce malamin kira alƙur'ani ne sai suka ce da Allah ka taimaka mana a ƙira'ar ka cusa mana ƙira'an nan ya zama a ce wa kallaman laha musa takliman ai kun san nahau me bambanci in an ce wa kallaman lahu da kuma wa kallaman laha me bambanci a nahawance yawwa wancan fa'ili wannan maf'ulun bihi in an ce wa kallaman lahu musa takliman Allah ne ya maganar ma'ana wa kallama Allah shi dama wanda ya aiki a ka'idar larabci shi za a gansa da rafa'a duk da kaga suna da rafa'a kuma ga fi'ili kafin shi to fi'ilin nan wanda ya yi shi shine mai wannan rafa'a din mun gane wa kallama Allah za a ce in aka ce wa kallama Allah an yi kuskure mun gane yawwa Musa shi kuma shine maf'ulun bihi to kasancewar sunan Musa da mimun ne da wawun da sinun da alifin maqsura alifin maqsura kuma la tazharu alaiha alharakat wasali ba a rubuta wasali akan sunan Musa aiko ba ya daukar wasali ba da ma a ce musiyu musiya da musiyi babu sai dai Musa Musa ko yace in shine fa'ili sai dai a ce an masa li'irabi da hali ko li'irabin halin da yake ciki ma'ana amma ba da wasali ba mun gane abun yawwa to sai suka zo suka samu wannan malamin karatun makarancin qur'ani ne suka ce da Allah tunda dai kai makarancin qur'ani ne ka rika karanta wannan ayar wa kallama Allah Musa takliman kaga sai ya zama mai kenan Musa ya yi magana da Allah tunda Musa shine fa'ili wannan abin nan lafazin jalala sunan Allah Allah shine da fataha shine maf'ulun bihi ko mansubi ka karanta mana shi ya zama wa kallama Allah Musa takliman tunda dama ya halatta a larabci takdimin maf'uli akan fa'ili duk ba matsala kaga sai zama kenan Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne magana da Musa ba kun fahimci abin da suke nufi to shine da yake shi mutum shi kuma mai kirki ne ta wannan gunsa yake cewa hab ku tsau ku dauka ma na karanta muku wannan haka in na karanta muku an ce eh ga ɗaya daga cikin kira'o'i an ce kaza saboda ku samu hujjar da za ku tawili a cikin alkur'ani ku kore cewa Allah yana magana ku duba kaga yadda dan adam yake da tsaurin zuciya wai maganar Allah fa shi ya faɗa amma za a juya masa kuma a bada labari akan Allah bayan Allah ga abin da ya bada labari akai to shine a lokacin sai yake ce musu to in kun ma ce in faɗi wannan na faɗa to ya zan yi da ɗaya ayar inda Allah ke cewa walamma ja'a Musa limiqati limiqati rabbihi ne ko yawa limiqatina yawa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ta shi nan ya za'a yi ne ce walamma ja'a Musa yayin da annabi Musa ya zo limiqatina saboda alƙawarin da muka yi da shi wa kallamahu rabbuhu nan ina fa'ili na maf'ulin bihi fi'ili dai shine kallama ko hu damiri ne ko damiri muttasil mabniyun ala me ala dammi ko fi mahalli nasbin saboda me maf'ulun bihi ne mun gane wannan wa kallamahu rabbuhu to nan nan matsalar take ba dama a ce wa kallamahu rabbahu nan dole ya ɗauki rafa'a ɗinsa ga fa'ili zahiri ƙuru-ƙuru rabbu aka idafarsa zuwa ga abin nan zamiri shi ma muttasil shi ma yana koma zuwa ga annabi musa mun gane mudaf wannan mudaf mudaf ilaihi kaga a nan ba dama ya ɗauki wannan tawilin cewa kuma musa ya yi magana da ubangijinsa nan ubangiji ne ya yi magana da annabi musa ashe allah maɗaukaki ya yi magana mun fahimci abin ƙur'ani ba zai taɓa taimakawa mazhabar da ba daidai ba babu duk abin da mutum ya ɗauka na wata aƙida ya saba wa ƙur'ani sai ka samu in dai zai hujja da ƙur'ani ma sai ka samu a cikin ƙur'anin abin da ya rusa masa abinsa mun fahimci abin da haka mutum ya haƙura ba a amfani da ƙur'ani a kawo aƙidar da ba daidai ba aƙidar daidai ita ce abin da Allah ya ce ya fi kowa sanin abin da ya kamata ya faɗa dangane da kansa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi kowa sanin ubangijinsa subhanahu wataala yau to shine sai yake cewa fa in za'amu anna ithbataha in suka riya cewa tabbatar da waɗannan siffofi ya dullu ala tashbihi bi khalqihi yana nuni akan cewa an kamanta Allah da halittarsa in an ce Allah yana kaza gashi dan adam ma yana irin wannan abin da aka samu wannan sunan ai kaman to kenan Allah ya kama da dan adam to tunda Allah bai kama da dan adam ba dan adam bai kama da Allah ba to a kore na Allah din tunda na dan adam hakika ne gashi kowa yana gani ai shine fa dalilin fa da yasa suka faɗi nan kaga misali yanzu misali a ce dan adam yana da hannu Allah kuma yazo ya ce lima khalaqtu bi yadayya shi ma kun ga dangana wa kansa hannu ko sai su ce a ya za a yi Allah ya ce yana da hannu bayan dan adam yana da hannu sai a ce a to tunda dai ya an yi kamance sai ne ya kamance sai ne ya kuma bata halatta ba sai a kore sai a ce to don haka Allah ba shi da hannu wannan ba hannu ake nufi ba kuwa ake nufi don me za a ce Allah yana da hannu bayan kuma dan adam ma yana da hannu kaga nan a gunsu abin da suke ɗauka shine hannun dan adam sun yarda da shi saboda shi suna ganin sa mun fahimci abin shi yasa suka tabbatar wa dan adam tunda su yan adam ne ga dan adam tare da su ana ganin yana da hannu amma Allah tunda ba a ganin sa to abin da ya faɗa sai a ce ba haka bane kun fahimci nan can saboda ba mai experiment ya je ya binciko ya gano ya gaya mana hakika shi ko dan adam gashi ana ganin sa an gani kun fahimci inda abin nan lungun yake da suka fada yau don haka in mutum ya dauki wannan hanyar zai karyata qur'ani komai duka gaba daya har ayoyin sallah da zakka da azumi har ayoyin la ilaha illallah duk sai ka karyata saboda qur'anin nan shi yazo mana da la ilaha illallah shi yazo mana da wannan magana akan siffofin in ka karbi maganar la ilaha illallah da sallah da azumi da sauransu kai watsi da harkar sufofi can ba kai tawili ba nan kuma ka zo ka yi tawili ka canza maganar Allah kaga ka raba Qur'anin ka yadda da wani gefe baka yadda da wani gefe ba mun fahimci kun san ko da ke akwai waɗanda a cikin abin da ya shafi sallah da azumin da mai sun sun ma sun musu tawili kamar yan batiniya yan aqidar batiniya masu aqidar shi'a ce mai karfin zafi masu da'awar ali ilahi ne ali ubangiji ne yan batiniya kenan to su a gunsu suna tawulin hatta waɗannan abubuwa ɗin a wurare da dama za ka samu wani kuma hatta a cikin littafan yan imamiyya isna a shari'a za ka samu suna da irin wannan guluwi ɗin yadda waɗancan yan batiniya ɗin suke a ce haji ba sai ka yi haji ba kawai kai zaman ka a gida in ka je ziyarar kabarin abin nan imam to wannan shine haji sallah kuma kawai ka tsaya ka yi addu'a ittisali ne tsakaninka da imam da haka karka je masallaci ba sallah biyar shi yasa akwai wura da yawa daga cikinsu ba masallacin yin jama'a a cikinsu saboda yin sallah asali ba shi da wani muhimmanci a gunsu don waɗannan abubuwan baƙi su aka shigo da su tuntuni don a sassare musulunci a gutsu tsire shi da haka wajibi ne akan mutanen da suka yi karatu su gane musulunci fa ana samo shi ne daga asalinsa ba kawai daga ra'ayin mutane ko kuma kawai dan an saba an dade ana yin abu ba in dadewa ce babu wanda ya kai manzon Allah dadewa ko ba haka bane shi yasa kullum alherin mutane su koma baya su koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗi wannan ne saboda zaka samu wasu suna cewa to ai waɗannan abubuwan tunda malamai mu anan ga abin da aka tashi da shi abin da aka tashi da shi ya saba wa na annabi kira ake a aje wannan da aka saba da shi domin ba daga annabi yake ba mun fahimci abin ba wai komai da komai ba amma wannan dogon da muke magana ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya faɗi abu a ce ba haka ake nufi ba a yi tawili a cire a ƙaryata abin da Allah subhanahu wataala faɗa wannan ba daidai bane Allah ya kyauta mana to mu karasa yake cewa fa in za'amu anna ithbata ha yadullu ala tashbihi bi khalqihi qila lahum in suka ce ai akwai tashbihi ai in mun tabbatar da kaza ga Allah to ai akwai an kamanta shi kenan da dan adam ai haka suke cewa ko to sai malai sai amsa anan shine الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات magana akan siffofi yana tafiya ne daidai wa daida da magana akan zati mun wannan magana kwanaki me ake nufi da ita ma'ana yadda ba mu san zatin Allah ba kuma mun yadda akwai shi kowa ka tambaye shi akwai Allah ai zai ce maka akwai ko amma ka tambaye shi yaya zatin Allah yake zai ce a ban taba gani ba ban sani ba to haka nan magana sifofi take ita ma labari sai aka bamu sai ka ce tunda Allah ne ya ce yana da siffa kaza to mu faɗe ta ita ma isbata wujudin la isbata kaifiyya mun gane mu faɗe ta yadda Allah din ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan a ce akwai wannan siffar tare da Allah ba wai magana ce ta yaya siffar take a ga Allah ba domin tunanin yaya take ne yasa sai a ce a zo a to a canza mata ma'ana in ku baka kace baka san yadda take ba ai kaga ka bar nassin a yadda yake mun fahimci abin to wannan shine wajibin mutum ya aikata sai sai fa kama anna kamar yadda lillahi zatan Allah yana da zati la tushbihu hazzawatu zatin duk wani abin halitta bai yi kama da zatin Allah ba falillahi sifatun to Allah ma yana da siffofi la tushbihu la tushbihu has sifatu yana da siffofi wanda siffofin ɗan adam da sauran halitta ba su yi kama da na Allah ba an fita daga rikici ko ba a fita ba in Allah ya faɗa suka ce eh amma ba irin namu bane shikenan ka huta sai ce fasifatuhu taba'un li zatihi don haka siffofin Allah suna bin zatin Allah ne yadda zatin Allah ba a gan shi ba ba a san shi ba to haka siffofin da ya faɗa a kansa su ma ba a gani ba sai a ce i haka suke tunda ya faɗa shi ko baya ƙarya kuma baya kuskure baya faɗin abin da bai dace ba ma ballantana a ce a nan a gyara masa a'a ba kaza ake nufi ba mun gane abin yawwa sannan sai yake cewa wasifatu khalqihi taba'un li dawatihim haka nan siffofin halittar Allah su ma suna bin zatin su yanzu irin idan mu ya dace da irin mu ko ba haka bane yadda muke irin wannan surar da Allah madauki ya halice mu yan ƙanana haka wanda za mu iya shiga ɗaki ba mai girman ɗaki ba irin adawa kaga adawa da ake ba mu labari girman jikinsu ai dutse suke fafarewa fa su gida su shiga ciki su kwanta ko ba haka bane komai abu ne mai sauki za su aikata kaga a dan adam ne kenan amma za ga abin da ke tsakanin idanunsu ido ɗaya tsakaninsa da ido ɗaya ya yake ya girman kansu zai zama a zai zama babba ne fiye da namu yan mutsitsi hakan nan da zamu shigo masallacin nan duk mu zauna su ku ba su iya shigowa ta wannan kofar da muke shigowa ba kuma Allah maɗauki ya bambanta suranmu kaga idan mu gashi yan ƙanana ga hancin kofar ƙanana haka don haka siffofinmu irin zatinmu ne mun gane wannan to siffofin Allah yadda zatin Allah yake haka suke ba mu sanya suke ba tunda ba mu ga zatin ba to siffar ma ba mu ganta ba ba mu san yadda take ba labarin da ya ba mu iya na siffar ne sai mu ce i tunda ya faɗa haka abin yake amma ba irin namu ne akwai rikici a wannan da Allah yawwa sai kuma yake cewa wa sifatu khalqihi tabaun li dhawatihim sai ce falaysa fi ithbatiha ma yaqtadi tashbiha biwajhin a cikin tabbatar da siffofin nan na Allah kace Allah yana da sifa kaza to babu wani abu da zai wajabta lalle sai kayi tashbihi ba tashbihi ma bai taso ba ballanta naka kore mun gane domin korewar da suka yi su waɗancan sun kore siffan ne suka yi mata tawili saboda sai da suka yi tashbihi mun gane yal kullu mu'attilin mushabbihun haka suke cewa dama malamai duk mai ta'atili wanda ya ki tabbatar da siffar Allah to bai yi ta'atilin nan ba sai da ya fara tashbihi tashbihin da yake gudu mun gane gudun su dama ai a tabbatarwa Allah sifa sai a ce a to Allah yayi kama yayi kama da mutum kenan a to tunda Allah bai kama da mutum ba a kore kaga kenan sai da suka fara kamanta shi da mutum din sai suka tsorata suka ce a to a cire na Allah mun fahimci abin amma idan ya zama cewa ka tabbatar yadda Allah maɗauki faɗa ka kone tashbihi to shikenan ka huta ba rikici anan sai ce wayu qalu aidan kuma ana ce da su ana cewa kai liman athbata ba'd as-sifati mutumin da ya yadda da wasu sifofin waccan maganar daga farkon inda ya faro wa amman naqli wa amman aqli har zuwa nan raddi yake kan suwa wace firka ba da asha'ira yake ba yana magana ne da 'yan jahamiya jahamiya sun tabbatar da wujudin Allah ba su tabbatar masa da sifa ko ɗaya ba mun gane yawwa masu ja'in mabiya jaham ibn safwan don haka su sun ce Allah dai akwai shi wujudin kuma nasu wujudu ne kawai dai akwai a ina yake babu la sama la ƙasa haka suke cewa laisa fis sama'i wala fil ardi wala yamini wala shimali wala gharban wala sharqan wala januban wala shimalan wai duk Allah baya nan ba a faɗar wani wuri a ce Allah yana nan ai ba a yi masa makani domin tun kafin makani yana nan to ai makanin da ake faɗa irin naka ne makhluqi shi ko Allah subhanahu wata'ala yana nan a inda yake bai gaya mana inda yake ba amma tun da yana da zati to yana nan tun kafin ya namu muhallin da muke ciki don haka karka kawo maganar irin naka akan zatin Allah subhanahu wata'ala mun fahimci abu to yanzu abin da zai zo nan gaba yace wa yuqalu aidan liman athbata ba'd as-sifat nan yana magana ne zai raddi ne ga su asha'ira mun gane domin asha'ira ai su suna tabbatar da wasu siffofi ko mun yi magana akan su kwanaki ko siffofi 20 yawa mashhuran su dai wannan siffofin abin nan sifatul sifatul ma'ani yawa guda bakwai din nan yawa to nan su zai magana da su yace yuqalu liman athbata ba'd as-sifati wa nafa ba'dan wanda ya tabbatar da wasu sifofin ya kuma ƙaryata wasu ya kore su yace ba a dangana wa Allah su aw athbata al-asma'a duna sifati ko kuma ya tabbatar da sunaye ya ƙaryata sifofi nan mu'tazilawa kenan su mu'tazilawa sun yarda da sunayen Allah amma ba su yarda a sawa Allah sifofi ba asha'ira kuma sun yarda da wasu sifofin amma wasu sifofin sun ce a ba su yarda ba jahamiya kuwa la sunan la sifar ba su yarda ba kuma yanzu abin to ya gama da maganar jahamiya ya ce to ku da kuka ce Allah yana nan tunda dai kun ce ku musulmi ne akwai Allah suka ce akwai Allah yaya zatinsa yake su ce ba mu sani ba sai a ce musu to tunda ba ku san zatinsa ba to yana da siffofi ma ku ce ba ku sani ba amma ku yadda cewa ya akwai su mun ji abin yawwa to shine sai ke cewa waɗannan za a ce musu imma an tuthbital jami'a ko dai ka tabbatar da duka ka tabbatar da duk siffofin da Allah tabbatar wa kansa ka tabbatar da sunaye da siffofi kamar mu'ti zalawa kenan kama athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu rasuluhu ko haka kamar da Allah ya tabbatar wa kansa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa wa imma an tanfiya aljami' ko kuma ka kore duka kace duk baka yadda da su ba amma ka zo ka zaɓi wasu ka ce wai su hankali yake nuni bayan kuma hankalin irin naka ne ba na kowa da kowa bane hankalin wanda ya rubuta wannan abin ne kawai amma sauran hankula mu ba mu yadda da wannan hankalin ba ko yawwa da haka hankalin da ke tare da qur'ani bai yadda da wannan hankalin ba shi yasa wani malam ibn qayyim yake cewa abin mamaki shine yanzu in kai ka ce mana hankalinka haka yace to nan gaba mutane za su ƙara faɗaɗa tunaninsu sai su yi wani hankalin daban in suka binciko kuma zuwa za mu rushe wancan mu zo mu ɗauki wannan ashe kenan aƙida ta mu babu ita kullum kowace shekara za a canza sabuwa mun gane wannan da haka harkar aƙida ba ta hankali ba ce yawwa harka ce ta labari ya zo daga Allah ka yadda labari ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai me ka yadda yawwa dan sai ke cewa wa amma ithbat yawa sai ke cewa wa imma an tanfiyal jami'a wa takuna munkiran li rabbil alamin shikenan sai mu san cewa ka karyata babu Allah baka yadda akwai Allah ba domin wanda ko dai ka yadda gaba daya ko kuma ka ƙi yadda gaba ɗaya ka ce ma da sunayen da siffofin da wujudin duk babu mun fahimci abu kamar jahamiya ai sun yadda da mai iya wujudi kawai wujudin kuma abin suke nufi wujud zihni wujudi ne kawai aka za ka ce akwai Allah kawai a kanka yawwa amma a wajen hankalin mutum to babu Allah a gunsu tunda ba shi da suna ba shi da sifa wani zai ce kawai na maganganun ba su da daɗin ji ko ba haka ba ne to wannan haka tauhidin irin nasu yake shi yasa za ku ji ba daɗi amma da muke karanta ayoyi kowa ba daɗin aya yake ji ba ka karanta aya maganar Allah ka ce ba daɗin ji to wannan zaurancen shi ya gurɓata mana addini mun fahimci abin yawa to shi da sai ke cewa wa amma ithbatuka ba'da zalika amma tabbatar wadda kai ga wasu daga cikin sufofin nan wa nafyuka li ba'dha li ba'dhi kuma ka kore wasu fahaza tanaqudun wannan tanaqudi ne tanaqudi shine me tufka da warwara yawwa fa farriq bainama athbattahu wa ma nafaitahu ka bambance mana yanzu tsakanin me ka tabbatar da abin da ka kore yawwa walan tajida ila alfarqi sabilan kuma ba za ka samu ikon ka bambance din ba ma'ana babu dan dai har mutum zai ce shi ya da kaza amma bai da kaza ba to babu dalili akan ba za ka samu cewa yana da hujja akan wannan bambancin nasa ba ba zai iya samun dalili da zai taimake shi la a qur'ani la a hadisi ko a hankalin ma na yadda za a bambance tsakanin abin da za a tabbatar da abin da za a kore din ba kaga sai zama kenan an koma ga me san rai yawa ra'ayi ne kawai a kansa aka gina ba za ka iya ma bambance ba shine lantaji da sabila hanyar ma da za ka bambance babu sai ce fa in qulta to gashi da ya bi shi har karshe zai nukurkusa shi sai ce ma asbattu inda za ka ce misali yana magana kamar shi mai wannan irin ra'ayin na falsafar ko ilmin kalamin ko yan bid'a da mutum zai ce ma asbattuhu la yaqtadi tashbihan ni sifofin da na tabbatar gaskiya in ka ji su ba su yi kama da na dan adam ba ba tashbihi a ciki qala laka ahlus sunna in ya faɗa haka to ahlus sunna za su ce maka والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها to ai tabbatar da waɗancan ma da ka kore baka yadda da su din ba su ma in muka tabbatar da su mu ma babu tashbihi a ciki in dai kawai wannan shine bambancin a hankalinka ne bambancin yake cewa in yadda da wannan to ba tashbihi in yadda da wannan akwai tashbihi hankalinka ne baka wannan mu kuma sai mu ce a'a ai waɗannan in ma da ka kore baka yadda da su ba daga sufofin Allah in aka tabbatar da su ma tabbatar da su baya nufin a samu tashbihi a samu kamanceceniya tsakanin Allah da bayinsa ina fata kuna fahimtar abu sai yace wal ithbatu lima nafaitu la taqdi la yaqtadi tashbihan yace fa in qulta in kuma kace kai mai karatu mai wannan ra'ayi mara kyau la aqilu min alladhi nafaituhu illa tashbih ni dai gaskiya waɗannan da na kore ni bana fahimtar komai hankali na bana bani wata ma'ana sai tashbihi wannan da na kore a cewa Allah yana sama gaskiya kore wanda nayi na kore ne saboda kamanceceniya an kamanta shi da wani halitta shi yasa na kore kun fahimci wannan qala lakan nufatu sai kuma waɗancan masu korewa gaba ɗaya sai su ce wa nahnu la na'qilu min alladhi athbatahu illa tashbih ma'ana waɗanda suka kore kwata-kwata ma suka ki tabbatar da nan kun yana magana akan mai ash'ariya in ka ce ka tabbatar da as-sam'u wal basaru wal ilmu wal qudratu wal irada ai kaga wannan sufofi ne sai aka ce me yasa ka tabbatar da waɗannan sai ce ai saboda babu kamanceceniya a cikin su dangane da ba Allah madaukaki da bayinsa waɗancan kuma da kaki su istiwa'i da mahabba a ce Allah yana sa abu sai ka ce wai yayi tajalli da wani abu wai shine abin da ake nufi da mahabba yawwa shi kuma wannan da kaki waɗancan da ba su yadda da wannan ɗin ba gaba ɗaya da nakan sai su ce su ma sun kore naka ne saboda gudun tashbihi ka fahimci abin yawwa yan jahamiya ba su yadda da lasuna lasifa ba dan me su ma dan gudun tashbihi mun fahimci abin yawwa to shine sai ke cewa qala nakal nufatu ay alladhina yanfuna jami'a sifati نحن لا نعقل من الذي اثبته الا التشبيه مو ما wannan as-sam' wal basar wal irada wa kaza da kaza din duk abin da ka faɗa sai mu ce maka shi ma akwai tashbihi saboda me sam'i Allah yana da sam'i ko yana ji dan adam ma yana ji ko kalami Allah yana magana dan adam ma yana magana to shikenan akwai tashbihi nan idan ka ce ka yadda da waɗannan saboda babu tashbihi ka kore maganar mahabba ba za a ce Allah yana so yana ƙi duk sai a ce tajalli ka kawo wannan ka ce saboda kana gudun ka kamanta Allah da bayinsa to ai waɗanda ba su yadda da wancan da wannan ɗin ba gaba ɗaya sai su zo su ce maka ai mu ma wannan ɗin da ka tabbatar mu ma in mun ji cewa muke tashbihi ne mun fahimci wannan yawwa to shine sai yake cewa fama au fama ajabta bihi nufata kai malam mai bin mazhabar ash'ariya amsar da za ka baiwa su jahamiya masu ƙin kowace sifa gaba ɗaya a ja baka bihi ahalus sunna ita ce amsar da ahalus sunna za su baka yanzu kawo amsar ka kenan aji ko mun fahimci abin yau muna fata mun fahimci kun ga yadda ya takure abin yadda ba dama ba wani gun kuma da mutum zashi yau da zai ce a to ai waɗannan siffofin na sam'u da kudura da irada da ilmu wal hayatu da kaza da kaza hankali yana karfafa su sai a ce to ai mu ma tabbatar da waɗannan hankali bai karyata su ba ba inda hankali ya ce ba zai karba a ce Allah yana sama ba kawai mutum a ce Allah yana sama sai ce ani gaskiya hankali na bai yadda da wannan ba haka kawai saboda hankalin shi hankalin ba wai saboda wani dalili ba duk wanda wata tarbiyya bata koya masa wannan abun ba fa ba zai kawo wannan abun ba ji a min zancen su jiwaini ko da arrazi da yake cewa yana fata Allah ya karɓi ransa akan aƙidar matar ƙauye can a jeji ba ta san komai ba saboda mutane da suke ƙauye ba ruwansu da wannan falsafar ba su karanta ta ba kana zuwa ina Allah yake za su yi ma sama kurma yanzu tambayi kurma ina Allah yake zai daga hannu ba taɓa karantar da shi komai ba muna da kurame da yawa haka aka haife su ba su taɓa jin karatun arrahmanu alal arsis tawa ba ko sun taɓa zuwa wani an gaya musu amma in suka tashi addu'a ko za su rantse ya kurma yake rantsuwa haka zai ha ha ha zai nuna sama saboda mai ya tabbata ga inda Allah maɗaukaki yake wa ya koya masa wannan wannan ilimin ba buƙatar koyarwa mun fahimci abin in ka ga mutum bai yarda da wannan ba to zuwa yayi wani guri aka koya masa sakamakon wata tarbiyya ba kowa da ta shigo musulunci mun fahimci abin yawa to sai ke cewa alhasilu kai a takaice dai anna man nafa shay'an duk mutumin da ya kore wani abu wa athbata shay'an ya tabbatar da wani abu daban mimma dalla alkitabu was sunnatu ala ithbatihi na daga abinda a qur'ani da sunna akwai dalilin tabbatar da shi kawai sai zo ya kore mun gane ko kuma ya tabbatar da wani abu da Allah madaukaki ya kore mun gane wannan mana wanda ya kore wani abu ya tabbatar da wani abu daga cikin abubuwan da Allah maɗaukaki ya tabbatar fa huwa mutanaqidu in dai Allah ya tabbatar da wani abu sai kai ka zo ka ce a'a ba za a tabbatar da shi ba to me yayi kaga ya tanaqubi saboda me ya tabbatar da wani abu ya kuma kore wani abu bayan kuma Allah maɗaukaki gaba ɗaya ya tabbatar kun fahimci abin nan dai hujjar akan mai ash'ariya ne domin mai ash'ariya ya tabbatar da wani abu ya kore wani abu wannan abubuwan gaba ɗaya ka haɗa su gu ɗaya za a ga cewa Allah ya tabbatar da su to wanda ya tabbatar da wani abu ya kore wani abu bayan kuwa Allah gaba ɗaya yin haɗa ya tabbatar to mutu na ƙidi ne shi ne maganar da yake anan sai ce la yuthbitu la yathbutu lahu dalilun shar'i babu wani dalili wato da zai tabbata gare shi na shari'a ma'ana da zai iya zama masa ya masa amfani shine la yathbutu lahu wani wata hujja da zai ɗauko nan daga ƙur'ani ya amfani da ita ga abin da ya tabbatar ko ga abin da ya kore to za wannan dalilin ba zai masa amfani ba saboda ba dama qur'ani ya dulla ala tanaqudi mun fahimci wannan ba za ka samu wata aya da ta qur'ani tana nuni zuwa ga tuka da warwara ba duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya kuma guda ɗaya ne yawwa ko dai a karɓa ko a ce ba za a karɓa ba kaga su waɗanda suka karanta abin kuma suka yadda da shi irin su razi din ai kaga ba su yi tantama ba kawai suka ce a aje qur'anin a aje sunna ko su sun gamsu da wannan dan wai suna cewa hadhihi albarahinul aqliyatu la yumkinu an tatanaqab albarahinul aqliya yana nufin hujjoji na hankali din nan da muka dade muna bincike akai muka samo su to ba dama a ce sun saba mun gano ba yadda za a yi a gano akwai Allah sai ta hanyar kaza da kaza da kaza wannan abubuwan da na gina mana kwanaki dalilu menene ake cewa dalilul aradi da kuma dalilu tarkibi in an yi bayanin sama ba ku gane ba na ka ba bukatar a kawo Allah ya sauki to sai ce la yathbutu lahu dalilun shar'i wala aqli bal qad khalafa al ma'qula wal manqula abin da ya shine ya sabawa abin da yake ma'quli in ce makuli abinda ya saba wa hankali ya kuma saba wa nassi haka duk wanda ya shiga wannan hanya ya saba wa hankali ya saba wa nassi kamar da na gaya mana akwai wasu maganganun na ɗauko mana nan mu ji bambanci tsakanin mutanen da a wannan matsalar da mutanen da suka biyo bayansu na farko dai za mu ji abdullahi bin mubarak na taɓa kawo mana magana a kansa ko? wata rana wani mutum ya zo shi ma yake ce da shi a ya aba abdurrahman inni akrahu sifa ni ina kin maganganu akan sifa na ko kuma in sifanta Allah ba da abin da ya faɗa ba yana nufin sifofin Allah فقال له ابو عبد فقال له عبد الله بن المبارك سي عبد الله بن المبارك yake cewa da shi wa ana ashaddu an-nasi karahiyatan lidhalika nafi nafi kowa kin wannan maganar a dangana wa Allah abin da bai faɗa wa kansa ba walakin idza nataqa alkitabu bi shay'in qulna bihi amma in dai qur'ani yayi magana da abu yace kaza kaza ne to gaskiya girmama alqur'ani shine mu ce abin nan haka yake wa idza ja'at atharu bi shay'in jasarna alaihi idan hadisai suka zo da abu wallahi za mu durƙusa akan wannan abu ma'ana za mu sallama mu miƙa wuya mu karɓa wannan allalaka iya ruwaito wannan a cikin littafinsa sharhu usulul itiqadi ahli sunna da isnadi mai kyau haka bai haƙi a cikin al-asma' wa sifat haka kuma abdullahi bin imam ahmad yana da littafin babansa sunansa as-sunna ko kuma nasa kai ana dangana masa yake cewa da shi ya ruwaito shi ma da asani da sihah daga da isnadi wanda yake ingantacce عن ابن المبارك لك عبد الله بن مبارك أنه قيل له أن شيء دشي بماذا نعرف ربنا da me za mu gane ubangiji mu san shi kai ta yaya muke sanin Allah ta yaya ake sanin Allah mun ji wannan tambayar qala sai ya ce muna sanin sa bi annahu fawqa samawatihi muna sanin sa da cewa yana sama yana saman sa saman samman sa ala arshihi bisa al'arshinsa ba'inun min khalqihi daban yake da halittarsa in an ce daban ma'ana shi daban halitta gunsu daban ba a cikin halittar ne yake ba ba a cikin wannan samman yake a ce saman nan ta kewaye shi ba saman saman samman yake shine ma'anar dama fi uluwi mun gane wannan abinda ibnu mubarak sannan sai ke cewa wala na ƙulu kama ta ƙulul jahamiyyatu mu ba ma magana irin ta 'yan jahamiyya innahu hahuna fil ardi wai cewa yana nan a cikin ƙasan nan kafin su a ra'ayinsu kenan yana nan a cikin ƙasa yana nan a ko'ina yana nan a ko'ina wannan shi ba da damar masu cewa kowa ya zama Allah su ma suka samu dama su jaham din ba su faɗi wannan magana ba fa amma waɗanda suka fahimce ta a irin wata fahimtar daban su suka zo suka ɗora wannan akai saboda lafazin su jiham ɗin ya taimaka musu to al'imamu tabari dangane da wannan ayar hal yanzu na ɗinan da muka karanta bayan ya kawo maganganun wannan maganar da allah maɗauki ke faɗi cewa hal yanzu runa illa an yi a tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal mala'ikatu wa ƙudiyar amru wa ilallahi turja'ul umur wannan ayar wane ne mai zuwan ne mun fahimci wannan shi ya tambaya ne shi tsabari tsabari yaushe ya suna gaya mana Dari uku da goma kaga ba shi da nisa da manyan malamai can na baya mun fahimci wannan shi ne sai yake cewa wa aulat ta'awilai ne ya kawo ra'ayin masu cewa waɗanda za su zo su ne mala'iku wasu mawai ce wasu sun faɗi cewa wai mala'iku ne za su zo shi ne sai ke cewa wa aulat ta'awilai ne mafificin fassarar da ta dace da wannan ayar bisawabi ta ce ita ce daidai fi zalika yace ta'wilu man wajjaha qawluhu shine fassarar wanda ya fassara fadin da yace fi dalalin min al-ghamami ila annahu min silati fi'lir rabbi wanda ya faɗi yace wannan maganar wane ne zai zo fi dalalin min al-ghamami yace fi'lur rabbi wannan aikin ubangiji ne ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda zai zo din wa anna ma'anahu kuma cewa ma'anar ayar ita ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wa ta'tihimul mala'ikatu mun gane wannan ma'ana abin da ake nufi shin me suke jira ai ba abin da suke jira sai Allah ya zo musu a cikin wannan inuwa ko abin da girgije sannan kuma mala'iku su ma su zo kaga kenan zuwan guda biyu ne da zuwa na Allah da zuwan mala'iku nassin qur'ani abinda Allah madauki faɗa kenan mun fahimci wannan kar a ce wai a mala'iku ake nufi to kaga in mala'iku ake nufi to wannan nabiyin kuma da ce wal mala'ikatu me ake nufi da wannan shi kuma kaga dole ka raba abun biyu zuwan guda biyu ne na Allah da kuma na mala'iku kuma Allah shi ya san yadda duk waɗannan za su auku a sannan sai ke cewa fun maktulifa fi sifati itiyanin rabbi an yi saɓani akan yaya ubangiji din zai zo الذي ذكره في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلى آخر الآية فقال بعضهم تنم دشي أتكي سيشي موسم على من سنة شوى لا صفة لذلك با وتصفة قولنا صفة نينا نفن كيفية باب ونينيين وننزوا ألا إن غير الذي وصف به نفسه عز وجل بند دي ونن يبدأ ألا صفة تكنسى دشي شوى زيزو تو مزعى هكا من غاني yawwa sai ce minal maji'i wal itiyani wan nuzuli na daga zuwan da yace da kuma dai itiyani duk ma'anarsa ɗaya da zuwa wan nuzuli da kuma sauka haka Allah ya faɗa wa ghairu jaizin to shine nan sai yake cewa wa ghairu jaizin bai halatta ba takalluful qawli fi dhalika li ahadin bai halatta ba mutum ya wahal da kansa wajen bayanin yaya Allah zai zo din to ya za'a kaza ya za'a kaza ce wannan duk bai halatta ba li ahadin illa bi khabarin min Allah jalla wa jalaluhu sai da labari daga Allah in mutum zai kawo labari Allah ne ce kaza to shikenan aw min rasulin mursal ko kuma daga wani manzo da aka aiko shi ka ku dama labari daga ina ake samun sa ta wahayi ko Allah ya faɗa Qur'ani ko manzo ya zo da labari cewa Allah fa kaza yake haka ne ko ba haka ba amma mutumin da ba manzo ba ba a yi masa wahayin qur'ani bai zo ya shaci faɗi ya ce Allah kaza yake ba kaza yake ba har Allah din ya faɗa ya ce a'a ba daidai bane nasa ne daidai to wannan bai kyautawa hankalinsa ba ba a ce kawai yayi sabo ma shi kansa bai kyautawa hankalinsa ba shine sai yake cewa fa ammal qawlu fi sifatillahi wa asma'ihi yace kai bari ku ji magana akan sunayen Allah da siffofinsa fa ghayru ja'izin li ahadin min al-istikhraj illa bima dhakarna yace bai halatta ba wani yace zai istinbati sai iya abin da muka faɗa din shine wahayi maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine istikhraj yana nufin istinbati istinbati mai ma'ana istinbati ka fito da hukunce hukunce daga ayoyi ko to ana yin wannan ne a hukunce hukuncen shari'a kaza halal ne kaza haram zaka iya fahimtar ayoyi na qur'ani ka fito da abubuwan da ka fahimta amma maganar siffar Allah madaukaki shiru ake tunda baka san yadda Allah subhanahu wataala yake da zatinsa ba na fata mun gane nan babu istinbati Allah ba zai ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu sai ka zo kana istinbati yanzuruna kaza da kaza ai mala'iku ne za su zo to sai a hadu a wani wuri sai kaza da kaza sai idan labari aka baka tunda wannan labari ne labari mai shi ya riga ya gama ya faɗa ina fata mun gane wannan razi a cikin littafinsa futuhul ghaib da ya zo kan wannan aya ya kawo kauli bakwai na irin wannan tawilolin ya kawo nasa ma na yan ash'ariya din wanda ya ce kaza wannan ya ce kaza wasu ce mala'iku ne za su sun ce a'a thawabi wai sakamako ne za a sauko da shi da sauransu duk irin wannan sai ce shi a ganinsa tawilin da ya fi dacewa a faɗa shi ne a ce dama su yaƙin ayar ana maganar yahudawa ne su ne suke ifsadi fil ardi don haka Allah maɗauki yake cewa hal yanzuruna suna jiran wani abu ne idan ba Allah ya zo musu fi zulalin minal gamami ba saboda wai su dama yahudawa a aƙidar su a cikin bible akwai wannan maganar cewa Allah yana shigowa duniya yana kaza yana kaza yana kaza ma'ana saboda munin maganar ba ta da kyau ne sai aka dangana ta yahudawa ce da su ake magana kun gane wannan zancen shi saboda ya riga ya gama hukunci cewa magana ba ta da kyau shine kawai sa ta wannan aƙidar yahudawa ce to ƙurtubi shi kuma me yake cewa ƙurtubi yana cewa fa ma'anar aya ƙurtubi ya kamata mu sani shi ma yana cikin malaman ashariya don mutaakhir ne a ƙarni na bakwai ya rasu mun gane wannan mai ƙarni na shida yawwa me yake kauli haka yace fa ma'anar aya ma'anar wannan aya in ji ƙurtubi shi ma da yake akan mazhabar ash'ariya yake yace wai abinda ake nufi hal yanzuruna illa an yuzhira Allah ta'ala fi'lan min al-af'ali ma'a khalqin min khalqihi yaqsidu ila majazatihim wa yaqdi fi amrihim ma huwa qadi wai abinda ake nufi da ayar kenan wai Allah madaukaki yuzhiru fi'lan zai bayyana wani aiki wani aiki ne daga cikin ayyuka yana da alaka da bayansa wanda abin da yake nufi sakamakon wannan aikin ya biyo baya shine ya yi wa mutane hukunci a yi hisabi a ba wa kowa sakamakonsa wani aiki ne sai ya sa masa suna itiyan ya ce sunan aikin ne ya ce kun gano nan jan ana jin ba za ku gane ba ma'ana wani aiki ne wai Allah ya kirkira sunansa ya ce shi wannan aikin shine zai zo manufar aikin shine a rarraba mutane sakamakon aikinsu a yi hukunci a hisabi shine ma'ana hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu ma'ana ay yuzhira Allah fi'lan Allah zai fidda ya bayyana wani aiki kun gane shine sai yake cewa wa kama annahu subhanahu kamar yadda Allah subhanahu ahdatha fi'lan ya halicci wani aiki sammahu nuzulan wastiwa'an wai Allah ya halicci wani aiki ya sa masa suna nuzuli ya halicci wani aiki ya sa masa suna istiwa'i alal arshi mu ba ruwanmu ba mu san shi ba wani aiki ne sunansa istiwa'i Allah ya halicce shi kadhalika yuhdithu fi'lan yusammihu yusammihi itiyana wai haka nan zai halicci wani aiki sunansa itiyan itiyan shine zuwa yawwa wa af'alahu bila alatin wala illatin shi ko Allah ayyukansa yana yin su ne ba tare da wani abun aiki ba ba instrument shine ala wala illatin kuma ba wata hikima haka Allah yake kawai yana yin abunsa ba hikima in ji mahalan mai kurtubi ne faɗi wannan zancen wannan shine zai sa ka tsorata ka ce wannan maganganun ashe hatsarinsu ba ƙarami ba ne mun fahimci wani abun an riga an shigowa mutane da wannan aƙidun marasa kyau sun daɗe a cikin mutane akwai abubuwa da dama da mutane suka tafi a kai malamai ne kuma a wani malamai ne na sunna ba ba malamai sunna bane waɗannan kuskure suka yi shi yasa malam ibnu taymiya a adalci irin nasa yake cewa yana da kyau ku bambance tsakanin manya-manyan malaman da suke ba su da aiki sai yaɗa irin wannan aƙidun marasa kyau da kuma waɗanda an san su da sunna amma sun yi kuskure sun faɗi wasu abubuwa irin waɗannan ya ce waɗancan in kuna hukunci akan waɗancan wanda suka fito da aƙidin kar ku sa waɗannan a ciki irin su ƙurtubi su ibn hajar duk ba a zagin su sun faɗi wasu maganganu irin wannan akan tawilin sufofi amma ba tare suke da waɗancan ba kawai tasirantuwa ne saboda a zamanin su abin da ake da shi kenan ina fata mun fahimci abin da aka karkar musu hukunci shi yasa wasu mutane suke ilzamin wai masu bin aƙida su ibn taymiya wai sun kafarta su ibn hajar babu wannan magana babu kuskure ne su ibn hajar ba inda wani ya kafirta su duk wanda ya kafirta su kuma ba ahlus sunna bane amma ahlus sunna aqidin su waɗannan manyan malaman su qurtubi su ibn hajar su annawawi manyan manyan malaman musulunci ne ko an samu kuskure a cikin wasu maganganu da suka yi saboda tasirin yanayin inda suke zaune ne kamar yanzu misali mutum ne a ce yana birnin kudu bai taba fita daga birnin kudu ba ba inda ya taba zuwa kaga duk ilimin da zai samu iya nan ne a gun malaman da suka koya masa abin da ya sani kenan shine musulunci bai san wani abu ba na fatan fahimci abin shi yasa wayewar kansa iya ta nan ne inda ya rayu bai je wani gurin ba ina fata mun fahimci wannan don haka kaga ba zai yiwu ba idan ba hujja aka nuna masa aka bayyana da ita ya ta tsaya a kansa ai masa hukunci irin na waɗancan ba amma kaga irin su razi kai hatta su razi in kaga yadda ibnu taymiya yake masa raddi ibnu taymiya na da ko shi razi yana da littafi a cikin sa ya bayyana waɗannan aqidu din ya bayyana su sosai ya sa musu dokoki da ka'idoji sunan littafin asasu taqdis asasu taqdis ibn jami'a ya zo ya karanta sai ce in dai za a yi maganin wannan aqidin marasa kyau na ash'ariyancin nan to in aka raddi ga wannan littafin an huta sai ya masa sharhi ya bayanai kuma ya faɗi wuraren da yake akwai kuskure a ciki amma bai gama abun ba littafin na ibn na shi razi din shafi 200 ne shi kuma raddin ibn jami'a abin da aka samu ne ba a same shi kammalalle ba an samu mujalladi uku manya-manya kowanne ya kai shafi 600 amma iya shafi 60 na wancan shafi 200 ya tsaya a raddin da yi shafi 60 da aka shafi 140 bai zo kansu ba to iya abin da aka samu kenan daga cikinsa wannan mujalladi uku to a ciki za ka ga yana faɗin duk da wannan kaga yanzu misali in kai ne aka zo aka ce maka razi fa ga irin maganar da ya faɗa ya ce in hankali ya saba wa ƙur'ani ya saba wa hadithi a yi mai a yi watsi da ƙur'ani da hadithi a ɗauki hankali lala wani hukunci za ka yi masa sai ka ce kawai kafiri ko ba haka ba ne to ibn taymiya ba haka yi ba ibn taymiya a littafin haka za ka je na cewa qala al-fakhru qala razi ko ce qala abu abdullahi razi haka zai rika girmama shi har yana da littafi shi razin yana da littafi da ya rubuta da yana cikin manyan littafai da matsafa suke amfani da su wajen iya tsafi har ibn timiya ce ba abin da littafin nan yake koyarwa banda shirka yi amfani da taurari yadda za ka roƙi taurarowa ne ka sa shi amfani a wani surkulle ai kaza ai kaza duk wannan razin ya rubuta kuma yana kira ne a zo a yi to amma duk da haka ibn taymiya yake cewa wannan mutumin akwai saboda sun yi nisa da hasken qur'ani da hadisai ba sa karanta hadisai shi yasa suka shiga wannan sun dauka shi ma a musulunci yake da za a yi musu bayanin waɗannan abubuwan a ce suna da rai da ba za su yi waɗannan abubuwan ba shi yasa bai ce masa kafiri tunda ya abin nan ba amma ya ce wannan magana ta razi haƙiƙa akwai kafirci a cikinta bai ce razi kafiri ba ne wannan anan malamai suke bayyana cewa lalle mu rika fahimtar yadda ake adalci wajen hukunci akan mutane akwai bambanci ko mutum yayi kafirci to da bambanci tsakanin ka ce wane ya aikata kafirci mun gane wannan domin nan labari ka bamu na aikin da ya aikata da bambanci kuma ka zo ka ce wane kafiri ne domin wane kafiri ne labari ne na abin da ke cikin zuciyarsa cewa fa bai yadda da Allah ba Allah ma bai yadda da shi ba na fata kun fahimci wannan abu yawa shi wannan kuwa ba haka ake yin sa ba ana faɗa ɗin ana yi mutum hukuncin kafirci a yi masa hukuncin ridda amma sai an yi mai sai an tsayar masa hujja sai an kira shi gaban malamai alƙalai kai ka ce kaza sai a kawo wanda razin ne sai a kawo wannan littafin wannan wurin da ka ce kaza kana nufin mutane su bauta wa taurari in ya ce a shi ba haka yake nufi ba ya kawo dalilansa ya ce ga abin da yake nufi sai a ce a to wannan magana taka ai ba daidai ba ce daidai shine wannan magana ka cire ta ka canza ta sai ce to na yadda shikenan ba da ma kafarta shi amma in yace ban yadda ba maganar nan ko kafirci ce na yadda da ita to a lokacin za a bashi kwana uku ko ya tuba ko a kashe shi a matsayin kafiri to haka matsalar kafirci take ina fara mun fahimci abu wannan ina fara ne dan koya mana yadda zamu mu'amala da junan mu in ka samu kuskure a gun dan uwanka kada a gaggauta cewa wani kafiri wani kafiri musamman da sunansa in dai malamai manya da suka irin waɗannan malamai sun hana a kafirta su sai a duba a ce abu kaza kuskure ne abu kaza kuskure ne amma kuma da kaza da kaza aka yi da yafi yanzu ku duba gazali gazali wanda ake ce hujjatul islam al-imam al-ghazali yana da a cikin ihya ulumuddin nasa akwai inda yake faɗa nassan cewa music kaɗe-kaɗe music ya fi ƙur'ani daɗi nassan ya faɗi wannan abu kuma za ga ana girmama falsafa ɗinnan su filosofi daga baya ne ya watsar filosofin ya daina har ya rubuta musu littafi ya raddi ya sa masa suna tahafutul falasifa tahafutul falasifa shi ne kuma ibn rushd shi kuma wanda yake dama dan falsafan ne shi ma ya masa raddi ya sa masa littafinsa suna tahafutut tahafut jahabu shine rugujewar abu ya lalace wasu da rashin kyansa mun kunci abu to amma ibnu taymiya yana faɗi a cikin juz'i na hudu na fatawarsa yake cewa an hakaito cewa ra abin nan gazali ya mutu lokacin da ya mutu ya mutu da sahihul bukhari akan kirjinsa ya ce da alama bawan allah nan ya mutu yana tuba yana karanta hadithan manzan allah wanda da sun yi watsi da shi ba ruwansu da shi ka fahimci abu shi sa ce la'alla don haka nassi akan cewa wane kafiri ne ba a yinsa sai dai a ce wani ga abin da ya tafi sai a ce wannan abun ba fa daidai bane in kafirci ne a ce abu kaza din nan fa da wane gaskiya kafirci ne wannan ba a hana a yi wannan hukuncin ba akan aikin amma shi din ne a zo a ce masa kafiri a daina sauraron maganganunsa kar a karanta littafansa wannan ba shi ake ba illa in dai da abin da ba shi da ba shi da kyau a littafansa sai a ce to jama'a ku guji littafi kaza akwai matsala a cikin sa ina fata mun gane wannan to Allah mu dauke bayan mu adalci ya ƙara tabbatar da mu akan adalci ya taimake mu kuma akan karin fahimtar addinin musulunci wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to sai mun sami da yawa